أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna ranar asabar ne 11 ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala idatar da mu allah muna roƙon ka samu daga cikin bayanka da kake yantawa a wannan wata mai albarka allah karɓi ayyukanmu na ibada sallolinmu da kiyamun laili da addu'o'inmu da azuminmu allah ka amsa mana allah waɗanda suke cikin damuwa allah ka yaye musu allah marasa lafiya ka ba su lafiya bukatunmu na alkhairi allah ka biya mana allah ka zauna da ƙasarmu lafiya sauran ƙasashen musulmi da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi darasinmu na baya mun zo ƙarshen sautin turko yau za mu tashi wata sura suratun naja mun gama sautin to yau za mu tashi farkon sautin naja insha Allah suratun naja ita ma sura ce daga cikin surorin da suke da darasi mai ɗimbin yawa a cikinsu muna fatan ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da darussan da ke ciki imam al-bukhari Allah ya mashi rahama ya kawo hadisi ingantacce daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace awwalu suratin unzila fiha sadada farkon surar da aka sarkar da ayar da ake karantawa ayi sujada a cikin alqur'ani yace suratul najm annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo gurin yayi sujada sujadar karatu sujadar tilawa kuma sahabban shi sun yi sujada tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce illa rajulun sai wani mutum kwara daya shi sai dauki kasa sai da taba a goshin shi kusa irin sallama ta irin wanda ake taba a goshi ko ai wanda wanda ya fara yin ta munafiki ne ba kyau ba yi wai kiwu ya ce saboda tana bai danoro ko kuma ya ta daga daukar kasa ba tana daga a goshi amma na san dai ku ku yi inda kuna zuwa makaranta buku taba ganin masu yi ba ya share gaba a share ya ga da ko kasa sai aka daddabawa manzo Allah ya fadi ya sujira sabai suke sujira shi wani mutumin sai mu je kasa yake daddabawa a goshin shi la hawla wala quwwata illa billah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce far'aitu ba da zalika qutila kafiran sai aka gan shi wata rana an kashe shi a matsayin kafiri ya zo ya yaƙi musulunci a shaida bai ya zauna ne a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yayi imani ba ana tare shi umayya bin khalaf ubangiji ta'ala ya kara mai nauyin kasa da azaba da haka wannan suna akwai darussa masu yawa a cikin ta muna fata Allah ya amfana da mu Allah rahma kai muke jira bismillahir rahmanir rahim na'am النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي تبارك وتعالى والنجم إذا هوى Allah yana rantsuwa da tauraru ko kuma annajami wata tauraruwa ta tsiniya ta da ake cire ta tsaraya wata mai tsananin haske Allah yana rantsuwa da ita idan hawa yayin da ta fada idan ta fito ta kan fadawa ne gabanin fitowa alfijir wata irin tauraruwa ce mai haske ake ce da ita najami yayin da ta fara Allah yana rantsuwa da ita a wata ruwaya malamai suka ce tana daga cikin turarin da ake zifan shedanu da ita domin Allah faraukin sarki ya ce ya halitti turarin ko tatsuniyoyi don zamanto zayyanar sama a duniya ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ubangiji ta lace walakadar zayyanar sama a duniya bi musabir mun kawata wannan sama ta kusa sama duniya ake cewa ko bi musabir da waɗansu irin turaru na musamman masu haske musamman idan mutum ya tafi ƙauyuka inda babu wutar lantarki da daddare in ki tsaya kanki sama za ta ga nau'in tatsuniyoyi da turaru masu ban mamaki wata ga hasken tsiya wata ga haske ga wani irin kore-kore wani ta yi hasken ta sa bula-bula wanda ya haske ta sa wani tsanwa-tsanwa ko jadada za mu gansu nau'i daban-daban Allah ya kawata sama da su abin sha'awa to sai Allah ce waje Allah na harujun mazishiyaɗi sai muka sanya waɗannan tatsuniyoyin abin jifan shaidanu shi da wani lokacin sai ga wani haske wulit ya wuce to mu dai muna yara manya suka ce in mun ga wannan sai mu rika cewa as as ko as as ake ta kuka yanzu ne ake cewa ko an koya muku a makaranta eh mu ana sa ta yanke ga wannan mashin sai ka ce as as as ko me ne as as ba sani ba ko da haka muke fadi da azaban jahiliya Allah ya shirye mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu to yanzu sunna ta zo da awa sunna ta karanta da mutane menene Allah ya ce wa ja'alna harujuman lishayatin su waɗannan tubularin sun kasance abin jifa ga shaydanu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shaydanu suka yi tatirin do ɗaya hau ɗaya su yi tsiri tsiri sai su je har sama ta ɗaya su sauraro umarnin da aka bai mala'iku daga cikin abin da zai faru a yau ko gobe daga cikin maganganun da Allah ya faɗa sai su ɗauko guda ɗaya su zo su kawa boka boka kuma sai ya ƙara ƙarya 99 akan wannan gaskiya ɗaya sai je cin abinci da ita to yanzu bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki ya toshe wannan kofar idan sun tsiri ɗaya kan ɗaya Allah sai ya sanya wani turaro a turu sai a warga za su da shi wata wanda annabi kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada ubangiji ta Allah ya rakonta mana labarin shedaru ko aljanu da suke waiwaitawa da mamakin abin da ya faru dalili da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da su sukan hawa sama lamarsu na sama'a sukan zuwa sama amma yanzu sama idan sun tashi zuwa fawajar na hamuli'at sai samu sama da an cika ta da irin waɗansu tsaro yi ne harasar shadida da wani irin tsaro mai tsananin gaske an ɗauki matakan tsaro wa shugubar da kuma wani garwashi ko wani dama za su iya gane mene ne ba za ka zai kira shi wani shugub wani yanki na wuta kenan wannan tarzi da ita yanki da wuta da ita ake jifansu sai su kone to da daga cikinsu shine annajam wato turariyar nan da ake jifansa da ita Allah ta'ala yana rantsuwa da ita a lokacin da ta fara kafin mutuwa alfitar ko a lokacin da aka jefi shekaru da ita Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da ya ga dama amma mu a matsayinmu na baye shi an hana ka rantse da komi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah in ko baka mutu yi shiru ba rantsewa da laya kun gane ko ce dan laya a ba cewa dan annabi da wasu da doguwa masu ke rantsewa wasu da baki an san baki maciji ba shi ne allansu mutum za ka tambaye shi abu sai ya gaya maka yan kirne mai rantsa ce dan baki wani rantsa da dogo ko doguwa to duk abinda za ka rantse da shi ko da annabi ne shi annabin ya ce kadda ka rantse da shi man kana halifan fali ya halifi billah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah shi kadai aure su mutu ko kuma mutum ya yi shiru amma malam bahaushe sai a hankali ta dan Allah dan annabi ba dala yake abin kirki Allah sai an gama shi da wani a wajen rantsuwa ibada ce ba mun zo inda Allah ya dora mana kafara rantsuwa ba a darasin mu na ba ina gaba da ku bane ko cikin suratul al-maida ba rantsuwa da laya ba rantsuwa da annabi ba rantsuwa da mala'ika ba rantsuwa da dare ce dan daren nan ko dan ranar nan la ilaha illallah shirka ce kin yi shirka dan Allah ake rantsewa kawai ko billahi allazi la ilaha illa huwa eh ba huje ce billahi allazi ko ki ba shi komai sai ya rashi eh ko ki ce wa rabbul ka'aba ko ki rika rantsuwa irin ta irin da na Aisha idan aisha za ta rantse idan ana zama lafiya da manzan Allah yadda ce wa rabbu muhammadu ina rantsuwa da ubangijin da ya halittu muhammadu shi suke rantsuwa amma da an samu dan zahin kai to kuma sai a fasa rantsa ya ce wa rabbul ka'aba annabi da ya ji haka ya san to shi kenan sai murmushi ya san yanzu tafsirin ta hau eh sai ya lallashe ta ai kun san kuna san lallashi ko manyan mutane in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru idan ana zama lafiya za ta yi za ta ce wa rabbu muhammad ina rantsuwa da ubangijin muhammadu amma duk randa aka dan samu dan zahin kai ya tashi kuma sai a daina rantsuwa da rabbu muhammad sai a rika wa rabbul ka'aba haka nan aisha take yi Allah ya kara mata yarda ta ba wa musulunci nan gudunmuwa saboda yadda kuke tsammani idan ba za ku yi koyi da ita Allah sa ku yi koyi da ita kuma ku yi koyi da kadijatul kubra wanda kokarinta a musulunci sai da mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya aiko shi ya gaida ta amma ba kawai shigowa mai kato da sunan kato ko ce kare da ina wuni mai gidan ya gawa mala'ika jibril da ya zo cewa annabi muhammad ka je ka cewa khadija Allah ya ce a zo a gaida ta ni ma ga gaisuwa ta nan ka ce an ce assalamu alaikum ya zo ya bata labari a cikin ta ce ka je ka ce mishi ni ma wa alaikum salam haka ake yi amma ke kullum ya gaida maza ko haka ba su jini ba ba maharar ina fara to ina roki da kwanan shi minanki ne ina wuni kina yage baki kina dariya ba kowane namiji ya kamata a yi magana da shi ba musulunci yi la'alar darura idan za a magana ma akwai irin tsarin magana da usulubi amma ta duk mazan unguwa ce ta gaida su kuma in ba in bai karɓa kuma ta ce mutumin banza ne wallahi mu dawo wa karatarwa addini sai mu samu zama lafiya sai mu sami yarda Allah to shikenan Allah na rantsuwa da najam idza hawa Allah yana da inci ya rantsa da komai daga cikin halittarsa amma ya hana kowa ya rantsa da komai sai da shi duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah in wani ya zo rantsa maka dandaran nan ko dan ranan nan ko dan nonon uwata a kuma cewa haka na ba duk wannan wallahi maguzanci ne shirka ce ga Allah mu daina yi idan kika rantsa da wani abu ba Allah ba kafara ki sai kin ce la ilaha illallah sai kin dawo kin jidda da imaninki saboda yayi low imaninki yayi da sharje kamar da sallaki in da sharje tana amfani za a kira ki a samu za ki kira ki samu ba za a same ki ba har abadan to imaninki yayi low in kika rantsuwa da wani ba Allah ba ba rantsuwa da komai sai Allah duk wanda ya rantsa da wani ba Allah ba yayi shirka sai yayi la ilaha illallah sai ya jidda da imaninsa da haka Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama amma ya hana kowa ya rantsa da wani abu sai shi subhanahu wa ta'ala me jawabin rantsuwar kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam shari kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya da shi wanda ake ce da ita isra'i ko tafiyar isra'i daga makka zuwa kudus kilomita ya larama ko kai baka je ba sai ne ka a to nemo tarihi ya kamata ka sani idan in ka zo gurin ayar ka tuna nisan tsakanin gurin abin zai kara maka imani daga kuma kuduskin baitul muqaddas masallacin da yahudawa suka amshi shi hannun musulmi har yanzu Allah ya la'ance su Allah ya auso mana shi aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam sai sama ta daya mala'ikan da ya tahi da shi akan buraka kun san buraka ko ita ce wata irin helicopter da aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa ina zuwa kudus daga nan kuma aka yi sama da shi tare da mala'ika mala'ikan da ya zai sama ta ɗaya kwakwasa aka ce wani ne ya ce jibrilu ne kai da wa ya ce ni da muhammad suka ce yo an aiko shi ne ya ce an aiko shi ta kuwa aka buɗe mai kofa saboda sama tana da tsaro a nan ya ga abin da ya gani a sama ta ɗaya kai sama ta biyu ha ni kowane irin jirgi ne ma aka hawa nan ya kusa nisan da ke tsakanin nan da zuwa sama ta ɗayan nan kuwa da za a ce mutum ya hau mota ya rika tsilla gudu kusan shekara da zai aka wuce su aka ji ta biyu nan ma ya kwankwasa kowa aka ce wa ya ce jibrilu ne kai da wa ya ce ni da muhammad an aiko shi ne aka ce ya ce an aiko shi ne aka ce to shi kira aka bude duk sama da ya je sai ya tara ɗaya daga cikin annabawan allah ulu azamin rasul sai da suka je har sama ta bakwai sama bakwai ha sai da suka je saman bakwai a saman bakwai ɗin ma akwai wani guri da ake ce da shi sidratul muntaha inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa ko wanda a nan gurin ne kofar aljannal ma'awa kun san aljanna guda takwas ce ko akwai jannatul ma'awa akwai jannatul firdausi akwai jannatul la ilaha illallah Allah ka samu shige su gaba daya eh wallahi sai da addu'a gaskiya da suka je sujadatul muntaha magariya cikewa in ji malam bahaushe to jibrilu daga nan gode ce to daga nan sai dai kai gaba ni bakin matsayina ya kare ashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya darajar da mala'ika ma bashida a wajen Allah eh shi ya mushi iso amma da aka je wani gure ce to ho bakin alhurmar da aka mini bakin nan idan na tsallaka nan gudun to ni ma zan kone haka jibril ya ce idan na tsallaka a tare ka to konewa zan yi kurmus za a yi zaha idala amma manzan allah suna tsallar sai ya jagaba kun ga jagaba na gaske ko inda ya je ya kusanci allah ba auha ila abdihi ma auha ubangiji tabaraka wata ala ya masa wa'ayi abin da ya ga dama ya bashi a nan ne aka bayan sallah sallar da muke raka'a hudu a zahar da la'asar hudu ko magaribba uku ishayi hudu a sama biyu can aka bai manzo Allah ya a saman bakwai ma a saman bakwai din ma a wajen sunnatul muntaha sai da aka wuce saboda musan abu ne babba kuma aka ce a cikin bantakatural dare da rana barkayin so 50 annabi da yazo ya tada annabi Musa ya tambaye shi mi ubangijin kai baka yace sallah so 50 aure yace wallahi kaje a rage ba al'umma ka bata iyawa ni ma an jarabe da bani isra'ila suka kasa ka dai tun da wuri a rage ma ya ce gaskiya ne ya koma ya ce allah a rage al'umma ta rauni gare ta ka allah saka annabi mu da rama yau biyar kima da mi muke yanzu balle a ce sai ka sallar su hamsin a kullum aka rage goma ya dawo ya ce wallahi da ka a rage ya je aka rage goma saura nawa talatin ana ragewa sai da ta zama lokuta guda biyar a cikin hamsin an rage 45 ya ce wallahi yanzu mara kaji an kara adaga ce kunya nake ji ce to shi kenan ku je ku idan kuka yi wannan hamsinkin biyarkin auni a madadin hamsin take kaji allah ko man ja abin hasana falahu ashir amsaliya duk wanda ya zo da daya za a maida ta goma to biyar aka maida duk daya goma nawa kenan hamsin ta kobo a cikin farlawa farlawa ubangiji subhanahu wa ta'ala to a wannan tafiyar da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi sallah da waɗansu abubuwa to shi ne a wannan ayal ubangiji ta baraka wata ala cikin wannan ayoyin zai ɗan babu labarin kaɗan daga cikin abin da ya faru amma kafin mu shigo dole mu koma subhanan lazi asara subhanan lazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina gaskiya ne innahu was-sami'ul basir ubangiji ta lati subhanan lazi sarki ya tabbata ga wannan alladhi asra bi abdihi wanda ya bulaguro tafiyar dare da bawan shi milar masjidil haram ila masjidil aqsa daga daki mai alhurma makka kaaba Allah kai mu wani guri mai tsarki ila masjidil aqsa zuwa baitul maqaddas wanda yanzu yake hannun yahudawa alladhi baraka na haulahu Allah yace dakin da muka sanya albarka a zagaye da shi gurin akwai albarka shi sa yahuda suke suke rike gurin Allah yayi wani tafiya da manzon Allah ne dan wani dalili guda yace li nuriyahu min ayatina dan mu nuna masa ayoyinmu innahu huwa samiul basir ko ubangiji ta'ala mai ji ne mai gani ne to da yawa daga cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah idan ya ba su labari suna yarda amma da aka ce cikin daren jiya ya tashi daga Ka'aba zuwa Qudus daga Qudus an kai saman bakwai da yawa suka yi ridda suka ce wai wai wai wai wai wai anya shi yasa har kullum idan aka ce sha'arin Allah in zaki aura wannan hankalin naki wannan gurbatacce ko wala take ridda a matsayin ka na musulmi da an ce Allah ya ce kawai ka yarda ka yi imani shi ke ranka huta amma yake ce sai ka tsawar abin da hankalinka ai hankalinka ba zai iya dauka ba sha'anin Allah ya wuce tunaninka magana Allah ba irin magana ta wuce za ka auna ta da hankalinka a ba shi yake ta wai shari'a saɓanin hankali ko a kuskure ne shari'a saɓanin ra'ayi ne hankali lafiyayye bai saba ma shari'a inda yana da lafiya shi yasa sai da ababakar bayan nan manzo Allah ya bada labarin tafiye shi aka da aka ce to mutumin da aka ya tsammaro ta ya ababakar ya ce me ya fada wai jiya cikin dare bayan mun gama hira da shi ba wai daga nan maka ya je kudus daga kudus ya ce an kashe hasaban bakwai sai da abubakar ya ce in dai ya faɗi muku hakan hakan ne in ma akwai wani abu da ya faɗa saboda haka wallahi zai yi saboda shi ma'aikin Allah ne shi sa ake cewa abubakar siddiq eh siddiq din kenan Allah ya ƙara mashi yarda ya kwantar da hankalin manzan Allah ya bai manzan Allah gudunmuwa har da manzan Allah zai rasu ce babu wani mutum a duniya wanda ya mai alheri illa na rama mashi banda abubakar yanzu shi sai da Allah ya bai shi la ilaha illallah akwai daga cikin mushrikai suka zuka ce ya Muhammad labari ya zo mana cewa jiya da daddare wai daga dan gurin ka je kudus yace kware ku Allah ya kai ni a buraka wai daga ta an kai ka har saman bakwai ya ce kwarai ba haka Allah ya suka ce ai ba za mu taɓa yarda ba ya ce wani dalili kuke so in baku na tabbas kin abin ya tabbas suka ce akwai me shi suka ce akwai fatakenmu kwamba tarakuma sun fito daga sha za su zo garin nan so muke ka babu labari wata rana za su zo kuma daidai wani lokaci za su zo la ilaha illallah su za su su kure manzon Allah alaihi salatu wassalam alladhi la yanzigu an hawaihi illa wahyuha sai manzo Allah ce wannan fataken za su zo rana kaza misali ran litinin da sahi daidai lokacin da rana ke fitowa za su hayo ta dutsin kaza ko ta tudu kaza an gane wannan sai ce to shikenan bari mu jarraba shi magani inda gaske ne kila ko ma yarda daidai lokacin sai suka ce to mu aika mu aika mutum biyu mutum guda ya je kan tudu ya rika kallon rana tun da ya ce daidai hutowar rana su kuma daidai lokacin za su hautu tudu kaza ko to wa da kai kai rana muke so kana kallo kafin ta hutu da kai da asuba ta je ka kallon rana kawai da ka ga rana ta bullo ko kai uhu kun gane kai uhu da karhi kai ko wani eh kai ko so mu je ka je ka sayo akan hanyar su da ka ga sun bullo kai ma ka danna uhu da karfi idan uhun ku ya zo daidai to ma ya zama aikin Allah ne shi kaje yin iska ko wai manzo Allah ne suke so su kure kuma haka akai a ranar mai kallon rana ya je tun da asuba ya kwarawa gurin da rana ke fitowa ido shi kuma mai kallon kwamba ta fatake shi ma ya je daidai lokacin ya kwarawa daidai gurin ido daidai tudun wallahi Allah da iko shi rana na kullawa wannan ya kwala uhu wai da na kullawa wannan ya kwala uhu amma sai uhu sai zo tare kamar uhu mutum daya me ya kamata su yi sai da su yi mani go suka ce kai kai kai kai kai ka lalle dan amina ya kware da dabo wannan kawai dabo ne wannan sihiri ne yasa babu wata wa in yara kullu ayatin yurudu da ayat da aka nuna musu sai su kauda kai sai su bijire wa ya kulu sihirin mustabar suka ce wai sihiri ne kawai ya kware da shi alaihi salatu wasalam mu dawo karatu Allah ya ce ma dalla sahibukum ba magawa labarin da ya bada ana magana da sahabbai irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar irin su Usman irin su Ali al-ashara al-bashirun bil janna ashabul badar kumandodi lemari sharla wanda suka je yakin badar ai gala ta karshe kenan annabi yace duk wanda ya je yakin badar ya aikata duk abin da ya ga dama sai ya shiga aljanna duk sabon Allah zai shi dan aljanna ne hado ne shi ne gala ta karshe ko shi sa muke ce musu marishar sun wuce jana to wayan nan mutanen ne Allah yake wa magana abokin ku annabi Muhammad da ake cewa abin da ya fadi ba gaskiya bane da yaje kaza Allah ce ma zalla sahibukum wa magawa ai abokin ku cikin labarin da ya ba ba labari na kallon ku rege bane ba tarihin da ya ba ku ba zuki ta malla bane ba ba shafa labarin shuni bane ba labari ne na tabbas ilmul yaqin domin abin da ya gani haka ya faɗi muku shi ba tare da ya ɓace a kan labarin da ya tashi badawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin me yasa Allah madaukakin sarki ta labarin da ya bada haka ne saboda kalma ta gaba Allah ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa dan shi mutum ne wanda baya magana akan san zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa wadin wata kalma akan san ran shi ba kuma baya magana a cikin hushi idan sai ya ɓaci sai ya shiru kuma haka ake so ba a tsoron ki iya ɓaci girka surutu ko ɗan ke ɓata miki rai to in shiru in baka yanzu abin da ya fito daga bakin ki mara kyau ne kuma sai Allah ya yarda abin kuma sai ya zama haka ina da da dan iska shege mi ake da kai Allah wada kuma wallahi sai wadar shi kuma wallahi kira ki dan da kuna ki sai kayan ɗakin ki ya kare akan shi balle ma an baki da tauhidi da ya fara san solution wa zai damu in yadda ya sata maki za a fara zagi kaga zagi uban sai a ce Allah tsine wa ƙwarƙwarawo ba kuma wallahi kin tsino yila bakin ki ne da ran ke ɓata ran cika mishi ina ma ki ce Allah ya maka albarka ina ya ɓaci ba a saurin magana shiru ake har sai an nutsu ya zama to kalmar da za a faɗi ta alheri ce diya mata kuka yi wa 'ya'yanku maganganu kuma abin ya kama su mugun fata saboda ɓacin rai saboda ke baki da hakuri kuma sai kin yi magana wannan yal banza ban taba ganin lalatacciya ai iska mutuniyar banza wallahi wannan abin tasiri yake yadda zama lalatacciya mutuniyar banza kuma ban taba ganin wawa yarinya ba mahaukaciya mara wallahi ta zama wawa saboda bakin da ki tasiri gare shi akan ta duk dan ki ya bata miki da ki mishi fatan alheri Allah ya miki albarka ɗan nan Allah ya shirya ki zaka ki za ka yi to Allah ya shirya mana kai Allah saka zama mutumin kirki na sha baku tarihin ɗaya daga cikin limaman harami na yanzu manya-manya na daga cikin tarihi shi an ce ma'aikin ta yi baki na musamman an shirya liyafa abinci na abincin laraba ba na yaku bayi ba wani tsari abinci wajen kala goma daban-daban saboda baki mu kuma yanzu ya halaba ku musamman samun naku shi ne namu ina za ka iya in ke ka tarin makana biyu kin yi dan wake da wake da shinkawa da dan yaji ko ba haka ba eh a kone kudade to abinci kala-kala yana ɗan ƙarami kawai ta zo tana hira da baƙi da kafin lokacin mutuwar abinci kawai sai ya shiga ya ɗauki wannan sai ya gama da wannan sai ya ɗauki wannan sai ya faɗa duk ya daddagula ya ɓata yaro ɗin ya ɓarna in kika raɗa su me yake ya kalle ki sai ya dariya haka yi kawai ki shigo ta ga kaca-kaca a cikin kizin ki a gwadala abincin ba da ci gaba ɗaya ta takula shi kawai ta kalle shi kalle ta kawai sai ya hushe da bulmushi ya dariya ta ce ka wanda ya haka mutu Allah ya shirya mu kai Allah ya saka zama limamin harami Allah ya saka hada ce alkur'ani wannan addu'a ce ta tasiri yanzu zaka yi daga cikin manyan manyan limamin harami kaga nan ta bata amma ta yi addu'a alheri kuma ta ci to ke ya kiya naki da ke nake ke ba ka yi idan ke bata kina ba yanki addu'a alheri to ki rike yi tasiri take lokacin idan Allah ya karba shi kenan in ta banza take yi to wallahi ke zaki danna kuɗa ki duk kayan dakin gida ce muke sai ya kare da ya fara sata da shanshe lushan in baki da akida yau kin je gurin malami ai baki aka mishi an sa mishi ido dama yaran an tsane shi ba ma halin shi bane yanzu bakin duniya yace to da ji kawo zakaru manya manya shekararu ɗaya mata dama ya zuba bai nama ba akwai wani turare kuma da za a so shi ma a yi aiki malam nawa yake wallahi yana wuya turaren da yake ke dai kawo jika goma ala duk sai ya sace miki kuɗi he a waye gari kina sai da kayan ɗaki ki daura ko Allah ɗan ke shiri kuma ke kike janyo bala'i ke kike mishi mummunan magana Allah ya karɓa ta duka haki sai ya kare kuma bai zama mutumin kirki ba wallahi duk ya kare ba ya miki dukan siya ya rawa ɗiyan suka wace duka karon na jara an kama wani abin fai a karo ana mai tambayoyi wa uwar shi ta samu adashe sai ta raba musu kuɗi shi ba ta bashi ba da yawa ai ta bashi kaɗan dubu goma goma ta bai sauran ɗiyan shi biyar saboda wannan kawai da ya gada ta unguwa ta da awakinta guda goma sha biyu duka ya jefa alijiya alijiyar gidan ku tsaya ba kare ba ɗan walwal tana gidan ta zo ta ta ce kai ne ya za ka jawo a wakan wance ita kuma sai ya kama ta yace ya kakkarya ta ita ma ya jefa arijiya da awakin ta wallahi da bakin shi da kunna na jera ta wai na jefa awakin arijiya wata zo an uwa ta zama magana ita ma aka sa mata wani zagi ɗanyen zagin da ba zan taɓa jima irinsu ba ita ma yar kaza cin kaza sai na kakkarya ta na jefa ta arijiya aka ce an taɓa jirka bugi babanka ba sai ya ce wai da nan ne ya mangare shi da tsinin hannu ne la ilaha illallah eh ta ka gani to wannan ba mamaki fa akwai hannun uwaye shi a cikin wannan sakarcin aniyar kura cikin Allah ne ke rantsa musu kudar su galibi baka ayan ku fata alkhairi sai sun zama matsala kuma yanzu wannan ya rantsa shi kun ji kuma wani kwanaki a media da yake tsitsina uwar shi da uban shi albarka aiko wanda ya ka sa wasu yan media suka sasanta su in ka ta zagi da tsino da yake wa uwaye shi wani wani irin ɗa ne an sha wahalar cikinka an sha wahalar dakuda an sha wahalar goyo amma ka rasa wani zaka zaga sai uwayenka to akan samun sababi na uwaye a cikin wannan matsala a zamanin sayar na umar wani mutum ya kwance-kwance shi ya kwashe uban da mari gram uban ya kai kanar shi gudun sayar na umar aka kawo shi aka ce kai kasan wanda ya ce ya san shi baban shi ne menar ke ce mahaifina ne labari ya kamar kamar shi ya ce ya kware ku da kyau ma me yasa kamar shi ya ce ya yi laihin shi ne ɗan da fakewa uban magana a gaban shari'a me laifinsa ya ce ai annabi ya ce idan mutum ya tashi aure ya zaɓa wa ɗiyan shi uwar kirki ko aka ce kwarai ko ce tori da ya tashi ma bai za a mulmulki ya ji ba wata ba maguza ya auro ita ce uwata ba magujiya mara addini ita ce ta ahini da shi annabi ya ce a tarbiyyantar da yaro ko a sanar da shi alkur'ani a sanar da shi annabi eh to ni da na tashi ma bai koya min sallah ko salati ko karatun qur'ani ba kawai sai ya gama da kiwo da dabobi su kuma dabobin nan duk wanda ta bai wata haushi kawai tun gudun da take ni abin da na sani kenan saniya ko wacce ta mata laihi biyar tana iya kamaranta haka akuya wani ka taba gani ba saboda ka ni abin da na sani kenan shi yasa ni dai bana haushi na kwashe shi da mali sai da umar ce ku tashi ku tashi ku tahi yaro kai gaskiya kama da banza eh mana to ya za da shi to sau da yawa abin da kuke ɗanɗana na wahalar ƴaƴanku da suka lalace wai ba ku ba wayancan masu iya lalatattu a koya ku da na kirki da ko suna zuwa makaranta ko kamar ku to su suke jawowa kun fi kwasa layin yau idan ana so a hore su a musu umarni sai ku ce an tsane su wallahi wannan yaron an tsane shi bakin duniya wala kai wala haula subhanallah wai an taɓa ɗanta a zamanin umarkin ne wani yaro ya sata sai a kashi za a yanke mai hannu sai ga uwar ta zo a guje wallahi ya amir al-mu'minina wannan yaron yaron kirki ne tsautsayi ne kawai kaddara ce ta sashe wannan sata ne sai ya kware ku ba mu yi garraba ba yake uwar da mun ji tsautsayi ne yasa ya sata da kaddara ko eh mu ma tsautsayin da kaddara shine yasa zamu yanke miki hannu yau eh kuma aka yanke hannu to kadda ki tsaya mutum akan abin da ba gaskiya ba ko da danki ne Allah rahmu je karatu da haka annabi baya magana akan sa zuciya da abin da kuka ya faɗi haka ne in huwa illa in huwa illa wahyun yuha ubangiji ta'ala ce idan kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to in huwa face wannan magana da kaji ya faɗa ba da gare shi bane illa wahayi yuha sako ne aka aiko mishi daga daga wa daga Allah daga ubangiji Allah saka muku da alkhairi waye ubangiji Allah yawwa ashe ka san shi eh to daga shi ne in huwa illa wahayyuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana kan san zuciya shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wasu wallahi ke rasul tsinu in kira daga cikin su idan na ce ke sai in kin tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sanafani min ahlin nari falam arahuma akwai wasu nau'in mutane guda biyu suna daga cikin yan wuta annabi ya ce amma a zamanin shi bai gansu ba babu su daga cikin sai ce akwai waɗansu mutane za a same su da bulala suna zana mutane bulala kamar wutsayar raƙumi malamai suka ce shi su ne shugabannin da suke ɗorawa talakawa harajin da ba sa iyawa suna ƙuntatawa talakawansu wannan su ne shugabannin 'yan domokaraɗiya galibinsu 'yan wuta ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyin sai annabi wanda sa da waɗansu daga cikin mata kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin wasu irin mata za a gansu kasiyatin a jikinsu sun sa tufa da tufa suke hutowa babu shakka suna hutowa da tufafinsu amma idan ka kalle su a hankalce ariyat tsirara suka hutu ta sa tufa amma da kakalle da tsirara ce za ka iya ganin kowane nau'i a jikinta wai mata sa mai transparent ko ta sa wanda yake matsatse ko ta sa hijabi wanda yake sarasara ana ganin irin a tamfata ke jikinta wata ma gele za ta sa gele gele ha musulma da gele mai a haba da Allah wani irin musulunci ne wannan ubangiji ta baraka wata alaha ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika ayyuhan النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أها.
يدنين عليهن من جلابيبهن ميسا.
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ubangiji ta'ala ya ce ya yi annabi ya kai wannan annabi wannan shi ne a tauna tsakuwa don ayata da tsoro annabin aka fara ɗorawa dokar da matan shi wanda suke su ne uwayen mummunan duniya gaba daya matan manzan allah daidai suke da uwar kowa amma allah ya ce ka gaya wa matanka ƙulli azuwa gaya wa matan nan naka na gida su hamsa su zainaba su maryam Allah maka albarka ashe ka san su su ummu salama su aisha wa banatik hada yayanka su fatima su zainaba su asma su ruqayya gaya musu idan uzuri ya kama za su mutu daga cikin gida to yudinina alaihinna min jalabibihinna su ɗauki jarbabukinsu manyan mayafinsu manyan hijabinsu manyan tufafin da za su yare jikinsu tun daga idan aka ce yidini na kamar abin da kika tsora shi akai ya share ƙasa idan ya share ƙasar ma ya kwanta ɗari guda idan kuka irin wannan shigar ita ce tafi kusancin idan aka ganku an san kamalallu ne matan kirki ne ba za a tuta muku ba yanzu da za a ce ki sanya hijabin nan har kasa da niqabi ya kika wuce sai wata kasiyatin ariyatin ita ma ta wuce lega suna da kaga su ko kaga wata in ta goyoyo mai tsirara za su damu amma ke mai niqabi in suka in kika waya ta hajiya ba da ke muke ba pardon ba da ke muke ko ba haka ba tsoro da kwarjini zai cika zuciya za su ce hajiya wallahi ba da ke muke ba, wallahi tallahi ba da ke muke ba amma wata wani tana ta yare ko ba haka ba za a zai haɓata irin wata kalmomi ko da kuma ta aihe su ba su jin nauyin ta ba ta da wata ƙima shi ne allah ce zalika adana an yi rufa na wannan shi ya fi kusanci idan an ganku ba za a cutar da ku ba a zamanin wancan lokaci idan ka gama ta wuto ana ganin duwawunta da gabanta da shigar da ake ganin jikinta baiwa ce ba ya bace hukumar da gani kuke shi ne ci gaba ko ranar biki bakwai sa hijabi galibu wallahi diyawa daga cikinku hmm balle kuwa yana na gaba-gaba ranar sabga bakwai sa hijabi ko ko an ayi kitsan sallah ko an sa roba wallahi ku ji tsoron Allah idan Allah ya damke ku ha ba za ku kunce ba haramun ne muna magana akan kasiyatin ariyat matar da za ta fito ko da yadda za ta fito jikinta da tufafi amma ana ganin tsare balle ki kika bar kanki a waje ana ganin gashin kanki ko ana ganin sarasaran kayan da kika sa a jikinki wai saboda kin yi sabon dinki saboda ayi anko ba a dora hijabi bai rihe shi ko to bari ki jikin wato kasiyat ariyat kenan kin fito da tufa a jikinki amma tsirecinki a bayyane kin karkace daga tafarkin manzon Allah kuma kina so ki karkatar da wasu masu koyi dake ko masu kallon ki ma'ilatin mumilatin manzon Allah tun zaga suna tamaka ko takama ake cewa kai ka ce to zan raƙumi ne balle masu tawa mashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga irin wannan matan ku tsine musu albarka domin su tsinanu ne eh ko ba gane ba ku tsine musu albarka duk wanda suke irin muguwar mutane annabi ce ku tsine musu albarka domin su tsinanu ne abin da nake so ku zo mu gane wannan magana ta kama gada la yandugu alal hawa in huwa illa wahayyuha maganar annabi ba magana ce ta san zuciya ba Allah ya mishi wahayi kenan in kike shiga tsinanin ke tsinanniya ce hal abada ko da baki yarda ba annabi ya ce da ka gansu ka tsine musu albarka to ya rage ganin ki kuma ki fadi yake saboda lakon zata ko saboda ta equal ta wata diya da take so ko to in ta wata ka zan annabi ya ce tsinanniya ce idan an ganta a tsine mata albarka kuma annabi ce la dukulul aljanna ba ta shiga aljanna matan da suke irin wannan mutum annabi ce ba sa shiga aljanna annabi ya ce ba ki shiga aljanna ta za ki shiga in ba ke da mun yarda wala jidu da rihiha annabi ce kai ba shiga ba kamshin ma na aljanna ba sa ji ba kamshin ma ba sa ji wa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi ce kuma kamshin aljanna ana jin shi tafiye shekara 500 bayan wannan miyar bace za ka rika jin kamshin ta dan metar goma a amma su ko kamshin aljanna ba sa ji duk sallaki duk azuminki duk yamal lailakinki duk abin da kike na ibada wallahi in dai kina irin wannan fitar da annabi ya ce tsinani wallahi ke tsinani ya ce a wani hadisi ma annabi ya ce ku koyar su daga cikin gidan jinku domin su tsinanu ne to ta yaya zaki bar yake ta zama tsinani ta yaya amma wai kaji wai ki ina zaki shiga da wannan hijabu burum burum haka ba ma eh mai kin ga baki bolo abin da ake nema a shiga aljanna wani shi ne za ki soka shi yake sa mutum ya rida bai sani ba sukan abin da addini musulunci ya rida shi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan tsinannu ne in kun wasu kutsi ne musu albarka ba sa shiga aljanna muna magana da akan layin tiku an hawa in huwa illa wahayyuha da abin da manzan Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ne ya sanar da shi haka kuma mun yarda amma mu wasu musu yarda ba me yasa Allah ta'ala ya ce idan ka ji ya faɗi magana wahayi aka wasu Allah ta allamahu allamahu shadidul quwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanda yake sanar da manzon Allah labarin da yake badawa ashadidul quwa mun abocin tsananin karfi shine malaika jibril alaihi salam sai Allah madaukakin sarki yace zumiratin fastawa malaika jibril Allah ta zumiratin ma abocin karfi ne shi yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa idan mutum ma abocin zumira ya je bara aka bayi saraka ya ci haram kamar mutum karfa ya je rike neman albakacin da ran juma'a ko Allah ba ku samu samu na kuci in ka bashi wannan sarkar haram ce ji saboda da karfi a jikin shi ya kamata a je nema to shine malaka da aka ce zumira ta ma'abacin tsananin karfi ne fastawa kuma ya daidaitu matukar daidaituwa sai Allah ta'ala ya ce wa huwa bil ufuqil a'la aha thumma dana fatadalla ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake aiko malaika jibril zuwa ga manzon Allah yana aiko shi ne da sufar mutum to bai taba ganin shi da sufar ita malaika ba sai ya roki Allah yana so ya ga malaika jibril da sufar ita malaika to sai aka nuna mishi shi so biyu an gane dai a wannan bulagurin da suke na samaniya a ran da ya gan shi ɗaya kuma a wani yanayi da ba to shi ne ya ce wa huwa bil ufuqil ala mala'ika jibril annabi ya gan shi a wannan ufuki maɗaukaki shi ne ya gan shi da siffashi ta mala'ika da fuka-fukun shi dubu nawa dubu shida fuka-fukai dubu shida amma kun san biyun ko in ya ware su ɗaya ya taɓo bangon duniya na arewa ɗaya kuma ya taɓo bangon duniya na gabas shi yasa da za a juye garin ma annabi lutu ai mala'ika jibril da aka tura da mun ka'ilu aka ce kawai ɗaya ya kifar da su a nan ya ganshi bil ufukil ala a nan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sun madana fatadalla mala'ika jibril annabi sallallahu alaihi ya kusance shi kuma sun kusanci juna da sifar ta mala'ika ya ganshi kiri da muzu a matsayin shi na cikakken mala'ika jibril ba a sifar mutum ba a wata ruwaya aka ce annabin sun madana ya kusanci Allah kuma Allah ya kusance shi a ran ya zo kusa da Allah to amma ya ga Allah a bai gan shi ba na na ce duk wanda ya hudu abu guda uku ya yi karya wanda ya ce annabi ya ga Allah da idan shi ya wa annabi karya wanda ya ce annabi ya san gaibu ya wa annabi karya wanda ya ce annabi ya san gaibu nan guda biyar inna Allah inda ilmu sa'a a lokacin da ya ba zalma iya hakuri mun kasa a gurguje ne hadisin ummi na Aisha da haka fa kana qaba qausaini aw adana kusancin mala'ika jibrilu da manzan Allah ran nan asufai ta mala'ika ko kusancin annabi da Muhammad sallallahu da ubangijinsa kai ka ce tsakanin tsakiya da baka ne ko kuma ya fi kusanci ma sama da haka da haka a wannan lokacin ne sai Allah ta'ala ce fa'auha فأوحى إلى عبده ما a أوحى ran nan ubangiji tabaraka wata'ala ya wahayi zuwa ga bayansa annabi Muhammad abin da ya aika mishi ko kuma Allah ya aiko wa mala'ika jibril sako shi kuma mala'ika jibril ya aiko sakon ko ya faɗi sakon zuwa ga bawan Allah ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasulihi ce kada ku dora ni kamar yadda ya kiristoci suka dora Isa da Maryama ku ce ni bawan Allah ne kuma ku ce mun abdullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam to ran nan annabi ya kusanci Allah Allah ya kusanci da shi Allah ya mishi wahayi abin da ya aika mishi ko malaika jibril da manzo Allah sun kusanci juna malaika jibril Allah ya bashi sako shi kuma ya kai sako zuwa ga bawan Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya aiko mishi gani akwai tambayoyi kuma lokaci ya zo karshe insha Allah nan zamu yada zango zamu tashi kissan gadan gadan gobe in Allah ya kai mu abinda muka yi da Allah ka ba mu ladan kuna Allah ya farka mana subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa tambaya ke da kai wannan take cewa assalamu alaikum malam muna neman a ƙara mana minti talatin Allah ta Allah sa ka duka to wannan tana tambaya a ƙara minti 30 a karatun da ake kun yarda Ah, to amma sai mun yi shawara sai an diba ai lokacin an riga an rarraba shi aha ita kadai ce to har muka bar karatu mutum shikenan Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta ba wai tsawon karatun bane da muka zo mu muka ƙarfi shi mu muka dauka ni muka aikata shine kawai wallahi wannan qur'ani da muke karantawa